بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه malam abdulmajid al-ghuri yana ci mana bayani akan littattafai waɗanda suka zo da a cikin jerin jerin littattafai da ake ce musu kutubu du'afa wato littattafan malaman hadisi wanda suke bayani akan mazaje masu rauni za mu tashi akan littafi mai lamba ta bakwai a cikin wannan jerin giya shine alkamilu fi du'afa rijal li abi ahmada عبد الله بن عدي ابن عبد الله الجرجاني المتوفى سنة 65 بعد المئة الثالثة للهجرة كتاب الكامل في ضعفاء الرجال ولفر آه الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله ابن عدي ابن عبد الله wanda aka sani da suna ibnu adiyin al-jurjani Allah ya masa rasuwa ne a shekara ta 365 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malam yace qaddama ibn adiy bi kitabihi hadha bi muqaddimatin nafisa ibn adiy shi da kansa yawa lissafin muqaddima wacce ke mai matukar kima takallama fiha an tahaffuri as-sahaba fi riwayat al-hadith a cikin yayi magana akan taka tsantsan da sahabbai suka yi wajen riwaya hadisi fadakara man ikhtara qillatar riwayati wa lam yukthir alhaditha ya bada labarin waɗanda suka zaɓi su zama suna da riwaya kaɗan sai in ya zama dole suke riwaya hadisi suka zaɓi ya zama hadisansu kaɗan ne irin su abu qatada irin zaidu ibn sabit irin Anas dan Malik duk da yawan hadisan shi an ba da labarin cewa yana da takatsantsan wajen riwaya irin su Suhaib ibn Sinan irin Abdullahi dan Mas'ud ma aka ce yakan shekara guda ma bai karantar da hadisi ba wani lokaci haka Umar dan Khattab radiyallahu anhu wanda har yana hana wasu masu saurin riwaya din wanda yake ganin riwayoyin suna yin yawa irin su Abu Hurairah da makamantansu duk waɗannan ya ambace su da riwayoyi daga gare su wanda ke nuni zuwa ga taka tsantsan ɗinsu irin zai ɗan arkam wanda aka tare shi cewa ya bada hadisi yake cewa ai mun yi girma kabirna wa nasina mun yi shekaru kuma mun manta kamar yadda ibn majah ya rawaito a cikin sunan ɗinsa haka shi ma ibn adi din ya rawaito haka abdullahi dan umar wanda yake da takarar kwarai waɗannan duk da yawan hadisansu ba amma suna da taka tsantsan akan ba sa ruwaito abin da suke da shakka ko suka manta ko ba su san yadda yake ba wa man kana la yara kitabatan hadith min al-a'imma da waɗanda suke ganin kar a dinga rubuta hadisai a takaitu akan hadda musamman daga cikin malaman farko wanda suke ganin cewa rubutawa ya ba da dama mutane su shiga harkar ta bayan fage cewa da wannan ilimi na hadisi yana yawo ne da gudana tsakankanin masanan shi kawai amma daga sada aka rubuta sai yan kucuku bamu suka shigo cikin harka wa man kana yaktubu minhu da kuma waɗanda suke rubutun mun tattauna a wani darasi da ya gabata a cikin alfiya game da waɗannan matsaloli da kuma ijma'in da daga baya aka yi akan wajabcin rubuta hadisai din kuma zakara man istajar za nafsihi al-kalama fi rijal sannan ya ambaci kuma waɗanda suka halasta wa kansu yin magana akan mazaje minas sahabati wat tabi'ina ومن بعدهم daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su tabaqatan tabaqatan ila zamani rukuni rukuni group group abin nan abin nan wato kama a ce aji bayan aji har zuwa zamanin da shi yake rayuwa a cikin karni na hudu musulunci wa zakara fadailahum ya ambaci falalolin su wal ma'anan ladhi bihi yastahiquna al kalama fi rijal da kuma ta fuskar da ya halasta gare su magana akan mazaji وتسليم الأئمة لهم بذلك da kuma cewa malamai na musulunci sun amshi wannan tafarkin a hannunsu sun yadda da abin da malaman suka yi qala ibn abi fi muqaddimatihi aidan sannan yake cewa wa ana zakirun fi kitabi hadha asani qaumin nusibu ila dha'fi mimman asahum ghafalu anhum wa man nasha'u ba'da mauti yace ni kuma a littafin nan zan ambaci sunayen wasu malamai ne waɗanda su ma an danganta su zuwa ga rauni amma waɗancan da suka gabace ni ba su ambace su ba sun ofanta daga ambatansu ko kuma su waɗannan masu raunin sun taso ne a rayuwa bayan shuɗewar waɗancan malaman kamar wato ya ci gaba da aikin ne daga inda waɗancan suka tsaya amma manhajuhu fi tarajimi fa huwa la yuqidu fil ansab ta fuskar manhajinsa da yake gudana a wajen tarjama baya tsawaita sunayen wani dan wani dan wani mutumin gari kaza baya tsawaitawa yakan faɗi kaɗan kaɗan bal yaktasiru ala dhikri asma'i shuyukh wa asma'i abaihim wa nisbatihim ila al-misri aw al-kabila yakan taƙaito akan ambaton sunayen mutanen da sunayen garuruwan su da sunayen kabilun da suka danganci zuwa gare su wa yadhkuru ba'd shuyukhi wa talamizi sai ambaci kuma wasu malaman mutumin da yake tarjama da wasu daga cikin ɗalibansa wa namadija min riwayatihi dha'ifa kuma yakan ambaci misalai na hadisai din masu rauni na shi mutum wa fil galibi hadifan aw hadisai a mafiyar lokaci baya wuce hadisi kwaya ɗaya yake ambata ko guda biyu wa yanqulu aqwala a'immati al-jarh wa ta'dil fi sahib at-tarjama bil asanid allati la yukhillu bi dhikriha sannan yakan cirato maganganun da malamai suka yi akan wannan mutumin ta fuskar amincewa ko rashin amincewa da su tun maganar da zai kawo yakan kawo ta da isnadi baya gajiya da maimaita isnadojin baya gajiya ko gazawa wajen maimaita isnadojin wala ya zikuru siniyul wafayat baya ambatan shekarun mutuwa wa laysa sa'ira man awradahum fi kitabihi maqtu'un bi da'afi wai dukkanin mutanen da ya kawo a cikin dafin su ne waɗanda altafin bane waɗanda an riga an gama yanke hukunci akan raunin su bal fihim thiqatun akwai amintattu a cikin su lakinnahu awradahum sai dai ya kawo waɗannan amintattu ne da annahu iltazama ikhraja kulla kulli man tukallima fihi bi jarh domin yana kawo duk mutumin da aka yi magana akan shi da rauni ne don ya tabbatar da raunin ko ya kore haka da aka yakan kawo sunayen wasu ya tabbatar da rauninsu wasu kuma ya kawo sunayensu ya kore raunin da aka ambata game da su a faƙatar da masarar da khalifa ibn khayyab ahadi shukul bukhari wa zakara ma kila fi jarhihi sun marar da jarha wa wasaqahu kamar misali abin da ya ma malam khalifa ibn khayyab ɗaya daga cikin malaman imam bukhari ya kawo maganar da aka faɗa na rauni a kansa sannan ya tunkuɗe magana wa qadrat taba ibn adi kitabahu ala hurufil mu'jam kuma ya jeranta kalmomin sunayen a wato tsarin hurufin wajen littafin ya da muhimmanci kwarai jama'a cikin duniya ta aljarhu wata abin malamai suna muhimmanta shi kwarai da gaske abin da zai tabbatar maka da haka shine malaman da suka zo bayan shi sun yawaita kufowa daga gare shi irin su zahabi irin su ibn hajar irin su mizzi da makamantansu sannan wasu kuma sun yi ayyuka na musamman akan littafin akwai wanda suke kokarin kamar takaita shi kuma al-imamu abul abbas ibn rumiya ya yi mushi muktasar ya cire isnadojin ya cire mukarrarat da sauransu sannan akwai Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi shi ma ya mushi wato abin nan ikhtisari sannan akwai kuma al-Imam al-Maqrizi Taqiyuddin wanda shi ma ya mushi wannan abin nan haka al-Imam Ad-Dimyati duk waɗannan shi mushi ikhtisari ne duk da yake wasu su ba a buga su wata kuma malam ya ci gaba da cewa طبع بتحقيق الأستاذ سليم يوسف an buga littafin nan da taƙiƙin da wani malami mishi mai suna al'ustaz salim yusuf wa yusuf al-babba'i da kuma bugawa da aka yi na wato abin nan taƙiƙin wato yusuf al-babba'i wa doktor suhail zakkar fi dar kutubi da beirut عام خمس بعد المئة الرابعة عشر للهجرة الوافق بسنة خمس وسبعين وتسعمائة بعد ألف للميلاد أنا يمكن 75 كمان وزي شكرو 30 دا uku kenan da suka gabata a 1985 ko 85 thank you very much 33 a akwai kamar da ya ambata anan akwai ta hakikat waɗannan na waɗannan malaman sannan akwai kuma wani aiki da wani malami ne yi mutumin ƙasar Sudan wanda yanzu professor ne na ilmin hadisi a jami'a ta ta Sudan wanda asali PhD shine da yayi a jami'a ta Ummul Qura mai suna Ibn Adi wa manhajuhu fi kitabihi al-kamil Ibn Adi da manhajinsa a wajen jarhu wata adil an tafa shi na al-kamil suna malamin Zuhair Usman Ali Nur Zuhair Usman Ali Nur profesa ne da na hadisi littafin yana da matukar kima a wannan fannin insha Allah ina da copy akwai copy da muke da shi na soft copy in Allah so zan aiko wa ɗalibai shi ta ta kafar da muke abin nan yaɗa bayan da suka shafi musamman wannan ajin za mu aiko da shi a ciki insha Allah daga cikin abubuwan da malamai suka ambata game da littafin Ibn Adi al-Jawzani wanda yana da kyau ta kila mace shi ne akwai wasu kurakurai da suka auku gare shi wanda suke gama garin kurakurai ne da kowa ke iya yi kamar maimaita sunan wani malami da tunanin mutum biyu ne ko kuma kurakurai da aka samu na na nahau na ta'abirat waɗanda ana ganin suna komawa ne zuwa ga kasancewar shi ba balarabe ba ne kuma babu a tarihanci cewa ya yi itikarin harshen larabci da wato irin mu ne waɗanda ba laraba ba da haka dan ya yi kuskure a rubuta ko magana da yaren larabci wannan ba wani abu bane zai zama abun korafi ko ko ko abun murna cewa an kama shi da kuskure Allah ubangiji ya gafarta mishi amma dai tafi ne mai kima kwarai da gaske wannan bugun da ake magana yana zuwa ne a cikin mujalladi bakwai muna da wajen kala uku a nan maktaba ta mu dar hadisi salafiya a nan alabarin insha Allah sai mu kuma abin nan wato al-Imamu Zahabi a littafin al-Ibar fi khabari man ghabar da Zahabi yake cewa sanata 60 wa 30 wa 100 shekara ta 236 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam yace fiha tufiya Ibrahim ibn al-Mundir al-Hizani al-Madini al-Hafiz أبو إسحاق محدث المدينة روى عن ابن عيينة والوليد بن مسلم وطبقتهما فأكثر سكم مال إبراهيم بن المنذر ابن عبد الله بن المنذر ابن مغيرة كنان ابن عبد الله بن خالد وندا بن النواتو jika ne daga cikin jigogin sabbai mutumin garin Madina Malam Ibrahim dan Mundir ana mashi alkunya da Abu Ishaqa yana da riwaya a cikin Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah banda Muslim banda Abu Dawud Al-Imam Bukhari da Ibn Majah dalibansa ne kai tsaye yayin da Tirmidhi da Nasa'i suka yi riwaya daga gare shi bi wasiqa ta ta kawo wasu tukunna daban wannan malamin ya daga cikin malaman da suka sami matsala ta mas'ala ta khalqul qur'an an kama shi ya amsa khalqul qur'an dan haka aka ce ma Ahmad dan Hanbali wata ranar malamin nan ya je gidan shi yayi sallama da shi yace yana neman izini ya shigo aka ce fa masta azana ya ya hana shi izinin shigowa Ahmad dan Hanbali ya fito kan mishi a kofar gida yana jiran shi yamma malam Ahmad dan Hanbali sallama aka ce fa ma radda alaihi bai mai da salama ba saboda tsabar jin haushin shi da yake Allah gafarta musu gaba daya ya samu kuma matsaloli ta wajen riwaya alqur'ani yayi riwaya alqur'ani mai girma amma yana da khalq yana da kwarakwaye don haka ba a ikimari da riwayarsa amma dai a cikin hadisi shika ne daga cikin amintattu Allah ubangiji ya gafarta ne wasiha abu ma'mar al-qati'i isma'il ibn ibrahima ببغداد روى عن شريك وطبقته وكان ثقة صاحب حديث وسنة ثم مالا إبرا إسماعيل بن إبراهيم ابن معمر ابن ابن الحسن الهذلي wanda aka sani da suna Abu Ma'mar al-Qati'i wannan babban malami ne ya rasu a kasar Bagadaza yana da riwaya daga Sharik ibn Abdullahi da tsararrakin Sharik malai yace wa kana tikata amintacce sahiba hadithin wa sunnatin wannan yana da riwaya a cikin bukhari da muslim da abu dawuda da al-imam nasai bukhari muslim abu dawuda da nasai al-imam nasai bai wasuta sauran kuma kai tsaye shi ma ya kasance ahlus sunna ne babba kamar da malai faɗa yana cewa law na tsaka shimari la qala innahu sunniyyu jaki na ma inda zai magana da shi shi ahlus sunna shi ma aka kama shi a a cikin wannan mas'ala ta khalqul qur'an ya ci bugu ya amsa da ya fito sai da yana cewa kafarna wa kharajna mun ji mu faɗi kafirci ne aka sake mu yana itirafi da wannan yana kuka yana yana faɗan haka ya je ƙasar Mosul ya karantar da su hadisai wajen guda dubu biyu ya musu imla'in su da ka da ya dawo Baghdad sai duba da kafan shi sai ga yayi kuskure a wajen cikin kusan guda talatin sai rubuta musu bayanai akan kurakuran cewa wuri kaza nayi kuskure kaza wuri kaza nayi kuskure kaza ga daidai din sai ya aika musu da shi to akan wannan ne sai kuma aka samu ya haɗan ma'inu sai tuhume shi da rauni isa zahabi da bai sai ki cewa walam yusifu yahya ibn ma'in ya haɗa ma'inu bai mai adalci ba ya kuskure a cikin hadisi guda dubu biyu ya kuskure a cikin talatin kuma ya yi kirafi da kuskuren shi kawai sai ka ce kuma yana da rauni wannan wannan ya haya ya mishi tsanani akan akan wannan mas'ala zahabi ya yi masa yarji Allah ya gafarta musu gaba daya malam yace wa fiha wazirul ma'muni wa hamuhu sai kuma wazirin ma'amun minista a gwamnatin ma'amun da ta gabata wa hamuhu kuma sirikinsa uban matarsa abu muhammad alhassan ibn sahal malam wato waziri alhassan ibn sahal don kun tuna dan uwan alfadlu ibn sahal wanda ake musu da kabilar zulwi zaratai mun shi a baya ɗaya daga cikin wato manyan waɗanda suka mori gwamnatin ma'amun din al-fadl ibn sa'ad wannan dan uwansa ne wanda yayi gwamna a kasar bagadaza ya mutu walahu saba'una sana yana da shekara 70 a duniya wa kana samhan jawarin ya kasance mai sakin hannu ne da kyauta ilal ghayib ya kai matuƙa mumaddahan ya sha yabo a gurin mawaka يقال إنه أنفق على أرس بنته بوران على على المعمون أربعة آلاف ألف درهم دينار أنشي يا تيدا ديناري مليون هدو أبكين Esa buran da ta auri ma'amun, in kun tuna mun yi magana kan wannan aure a can baya, daga sanda aka ba labarin cewa ma'amun ya je ziyara gidan ya ganta kyakkyawan mace mai fikihu mai fahimta mai basira bai taɓa ganin irinta ba ya jarabtu da ƙaunarta ya sota budurwa ce a lokacin yan shekara ashirin da hudu ko makamantansu aka aura mai ita suka rayu shekara uku kacal ya rasu ya bata yan shekara ashirin da bakwai ko makamantan haka bata sake yin aure ba sai ta shekara tamanin a duniya saboda mata halifa ce ba wanda kuma zai aure ta ina fata mun gane wannan sannan aka ce an yi barna barna wadda ta zama labarin dukkanin duniya a wajen bikin tun daga kan ababen hawa da aka aka aka aka amfani da su sun ɗaukan amarya wajen wajen doki ɗari hudu ne suka je ɗaukan amarya kamar ka ce yanzu mota ɗari hudu kwamboi na motocin ɗaukan amarya kawai da raƙuma da ƴan da ƴan gadi da manene da da sauransu sannan a abinci an ci abinci an ci abinci har sai da gaji sai da aka yanka raƙuma kawai sai da aka yanka raƙuma kawai wajen guda ɗari takwas in kuka duk mun yi labarin anan da irin abubuwan da suka faru aka yi taɓarna aka yi ta manni aka yi ta raba suturu duk abin da kuke tsammanin ana yi na sharholiya to an yi wanda yake ya zama wato record breaking a bikin kuma duka duka a wurin wata wata shekara uku kawai ya kawo ƙarshe bai wani albarka ba ba a yafi ƴaƴa ba ba a daɗe ana more shi ba ba wata albarka duk da barnar da aka ina fatan kwanciyar Allah gafarta musu to wannan shine mahaifinta wanda da shi ne aka yi abin nan ya mutu a garin Sarakas a watan Zulqa'ada na wannan shekara an ba da labari daga cikin irin kyautarsa cewa wata rana wani saƙa kamar a ce ɗan garuwa ya masa aiki ya kawo musu ruwa za a yi wani gini shine ya aikin ruwa sai ya ba da kamar ka ce cak kenan a yanzu sak a ba shi kuɗi a ba shi dinari dubu ɗaya to garin rubuta alfu dinar sai birin shi ya gaggawa ya wuta alfu alfu dinar miliyan ɗaya sai aka nuna ka ga ta malam ka gyara nan ranka dai ka gyara nan sai ce ina ni hannuna ya rubuta kyauta ya ce ta ba zai yi ba a zai ba shi kawai rabon shi ce ba zai yi ba zai yi a soki ba kamar irin sarki ɗin da ake cewa baya baya tafiya da raba ko ka sa ko sarki da aka ce haka baya raba a mota din da yazo sai dai a tafi kawai sai an samu da za a yi kwana amma ban da raba to kaga irin sarakunan da suke haka yake ya ce shi ba zai ya rubuta kyauta kama a ce mini za ka ba cek na naira dubu da ɗari biyar ka kana ƙara zero ɗaya nawa kenan dubu sha biyar ko ka ga ninka su goma to abin da ɗan yawa ne ko kuma ta ƙila sai ƙara zero biyu ka ga zama ɗari da hamsin kenan kuma a nuna maka a banki cewa to ranka ɗaya wannan kaza ne ka ci ba kuma sai Allah ya ci su wannan ya kamata ka hulɗa da shirin wannan da ke ta wata yana ke ta addu'a kuma Allah ya sa ya kuskure wa fiha mus'ab ibn abdullah ibn mus'ab الحافظ أبو عبد الله الأسدي الزبيري المدني النسابة الإخبار أخباري سمع مالكا وطائفة شكو مالا مصعب أن عبد الله أن مصعب أن ثابت ونن جيكا صحابي زبير بن العوام رضي الله عنه جيكا صحابي zubair dan awam nasaba shi na cikewa zuwa ga zubair dan awam yana da hadisai a cikin littafin sunan ta imamu nasa'i da kuma ibnu maja su biyun nan suke fita da riwayarsa yana daga cikin mutane da suke ake musu lakabi da alwaqifa wanda suka ce ba sa cewa qur'ani magana Allah ne ba sa cewa kuma magana Allah bane har ma yana ganin masu cewa magana Allah ne sun gake haka haka yake da wannan akida ya rasu cikin watan shawwal na wannan shekara yana da riwaya daga maliku da wasunsa babban malami ne mutumin kasan madina masanin dangantaka musamman ta ƙwarai shawa da kuma labarai na yaƙe-yaƙe da tarihohi qala zubairu zubairu yace kana ammi mus'abu wajha quraish yace ka baffana dan uwan mahaifina mus'abu ya kasance shine jagoran ƙwarai shawa muru'atan wajen kunya wa ilman da kuma ilimi wa sharafan da daraja wa bayanin da iya zance wa kadran da kuma daraja wa jahan da mutunci wa kana nasabata quraish ya kasance shine mai fadan dangantakan quraishawa aisha 80 sanatan ya rayu shekara 80 dindi وفيها قطبة بن خالد القيسي البصري أبو خالد الحافظ سمع حماد بن سلمة ومبارك بن فضالة والكبار فأكثر ثم له هدبة بن خالد ابن أسود ابن هدبة wanda ake mashi alkunya da Abu Khalid al-Qaisi Abu Khalid al-Qaisi al-Basri malamin su Bukhari ne da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i malam Bukhari musamman ya riwayoyi da dama daga gare shi a daga cikin malaman su akwai Hammad bin Salama akwai Mubarak ibn Fadala da manya-manyan malamai yana da riwaya da yawa da yawa duk da yake an ce bai taba tafiya wata ƙasa don riwaya ba akwai ɗan uwansa da suke karatu tare wanda ko ina tare suke zuwa shine Umayyah ibn Khalid bin Qais har ma wasu suna akwai waɗanda suke kin karɓar riwaya shi hudba saboda suna ganin cewa wasu littafan da yake riwaya daga gare su littafan ɗan uwansa ne shine har za ya mai da martani a cikin tarjuma ta cikin sai alamin nubala yake cewa yanzu za a samu irin sama wanda yake takamansa tun da dai tare suke ba makaranta kullum kuma tare suke to me da yarwa daga tafansa in mutane sun inda mutane sun ga yadda mu muke a zamanin mu jiza yake ada ba ma za a zargi shi irin hudbatu da wani matsala ba a takeice dai bai ma tabbata yana yin hakan ba dan akan tambaye shi cewa innamal kutubu li akhi umayya wannan littafin ba nawa bane dan uwana ne ku bari har sai na dauko na wasu in ba ku riwaya al-Imam an-Nasa'i shine ya kasance yana mushi tanbiyi kamar yadda zabi yake cewa bi gairi hujja Nasa'i shine yake rawanta shi ba tare da hujja ba duk da kuma ya riwaya daga gare shi al-Imam Ibn Hibban kan ya ma ambace shi a cikin as-siqat ɗinka shi kuma Ibn Adiyin da muka yi magana anan ya kawo shi a cikin littafin al-Kamilu fi du'a fa rijal amma kuma sai ya yi ƙoƙari ya kare ya ba da uzuri a kan matsalar da aka same shi da ita a taƙaicin taƙaitawa dai hudbatu bin khalidin amintacce ne ya ishi ka san amintacce ne cewa bukhari da muslim sun fitar da rawa daga gare shi akwai saɓani game da tarihin rasuwarsa a zahiri kamar zahabi ya karkata zuwa ga cewa ya rasu ne a wannan shekara ta 136 amma kun da suke ganin da takwas ne sorry da bakwai da shida ko wasu na ganin ma da takwas ne ko da bakwai ko makamantan haka والله تعالى أعلم مالن أبدان يشي قال مالن يشي قال أبدان الأهوازي كنا لا نصلي خلف هدبة مما يطول shi mun kasance mu ba ma sallah a bayan hudbatu saboda tsananin doguwar sallarsa yana tuna mun da wata kissa da yake cikin littafin adab shine bin nan cewa a zamanin sarki mutawakkil wani wani shugaban yan sandan shi aka kawo mai labari aka kawo mutawakkil labari cewa ya zana wani limami a masallacin shi sai ce aje a kamo mishi wannan shugaban sanda suka gaya mun abin da ya faru haka zana limamin masallaci kuma a masallacin shi kasa aka mishi bulala ce wallahi ranka yake muna cikin patrol cikin dare asuba sallah asuba ce mana muka ga masallaci muka shiga aka fara sallah liman ya gama fatiha kawai zawo bakara ina cewa a raina hala ya karanta aya goma hala ya karanta ashirin su da haka da aka sai sauke bakara aka yi raka ce ya sake ɗauko ali ibrana bai tsaya ba sai da ya sauke ta shi ta duk ba wanne ya bani tafinci ba ga shi rana ta fito gari ya waye ana gama sallah kuma sai ya tashi kawai ce ya jama'a a yi haƙuri ina cikin tahiya na tuna ashe ba ni da tsarki a idu salata kai shi ne mutauki da ke kallon ya ta su bulala bayan an wannan tsawon sallah haka kuma ka suka kada alura a idu salata kuma sai ne ta zakartu ni nasu alaƙa haratu ce to wala abin da ba na wasu kenan sarki ya dariya ce lalle zagara da ka bugai kar da ka bugai shi kuma wannan shi ma malami ne mai tsawon sallah an ce irin sallolin mutan daɗin da yake tasbihi kawai kuma da zaka ji ana kana yusabbihu fi ruku'i wa sujudi mayyifan wa 30 tasbihata in yayi in yayi ruku'u sai ya tasbihi sai kana kirgawa sai wajen 35 tukunna ba wai uku ko bakwai ko tara ba sai an dade an dade yana yi na'am a to wannan kuma wani fito ne daban waye bai da sallah a kwanciyar ko shi ne bai da sallah ko shi ne bai da sallah amma shi a fikin shi yana ganin hasuwa ba su da ita yace wannan wannan malami da yake sallah musamman sallah asuba a unguwar su sai duk su zuwa ba sa zuwa sai su tafi wata anguwa ko su canza masallaci wa kana min ashbahi khalqillahi bi hisham ibn ammar ya kasance ya fi kowa kama da hisham dan ammar wani daga cikin malamai da suka gabata lihiyatihi wa wajhihi wa kulli shay'in minhu sun yi kama wajen irin kamar gemun su da kamar fuskar su da kuma komai irin na Hisham ibn Ammar hatta fi salati har yana kama da shi ma a wurin sallar da irin sallar da suke kusan iri ɗaya ce haka suka kama da juna sai ba tun yau ba yake gudun masallaci mai tsawo ko ba ba ba kyau yin sallah mai tsawo ko ba shi gudun masallacin shi kowa sai ya dinga gyara na shi liman ya gyara mamu ma su gyara Allah shi na musul fat malam yace wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun nan ne nan ne ko ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في العصور الكلامية مصيب بها لك أشيء duk wanda ya yi ijtihadi a cikin rassa na ilmul kalam a cikin matsaloli na ilmul kalam a ce wai shi ma ya dace almuradu bil usul al kalamiya masail al aqidati al mansuba ila ilm al kalam abinda ake nufi da usul al kalamiya an shine matsaloli na ilmul kalam waɗanda ake danganta su zuwa ga aƙida huwa ma a hadasa wurin takallimuna fi usulid din shine irin abin da ƴan usul ƴan ilmul kalam suka suka kirkiro a cikin aƙida min isbatil aqaid bi turuq allati ibtakaruha wato na kokarin tabbatar da aƙidoji amma a bisa abin da su suka kirkiro na salon kafa hujja na lokana kaza lazima an yakuna kaza kaza wajibun alaihi zalika fa inna kaza muharramun alaihi wannan abin da aka sani ne na ilmul kalam da ke cikin wato wannan ash'ariyanci da ya shahara ya bi duniya wa a'radu biha amma ja'a fil kitabi was sunna suka rike wannan salan nasu suka yi watsi da abin da yazo cikin alqur'ani da sunna game da kafa hujja a wajen wato ilmin aqida والمعنى أنه لا يصح أن يقال كل من اجتهد في أمور العقائد فهو مسلم yake wato ba zai yiwu a ce duk wanda ya yi magana a cikin ilimin aƙida a ce daidai faɗa ba balil musibu wahidu wanda yake daidai mutum ɗaya ne wa man adahu mukhtai wanda ya wannance sa to akan kuskure yake waye kuma yake daidai shine wanda nasoshin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke goyen bayan maganarsa bisa fahimtar magabata wa qad naqala ba'dhum al-ijma' ala zalika wasu malamai sun kawo ijma'i akan wannan magana wa mukhalafata ba'dhum la yuqtad biha wasu wanda suka saba ma wannan ijma'in ma ba a kallon su ma'ana wanda ya ce wani ya ce alqur'ani magana Allah ne wani ya ce a fassarar magana Allah ne wani ya ce Allah ya dauka wani ya ce a karfi ne Allah yake da shi ba za a ce kowa ijtihadi ba sai a duba wane ne yake da nasoshi na Qur'ani da sunna da fasarar sahabbai da tabi'ai wanda suke goyon bayan shi sai a ga cewa abin da ke da goyon baya shine kaza da kaza da kaza abin da bai da goyon baya shine kaza da kaza wanda bai da goyon bayan nan kuskure ne kai tsaye za a mai nasiha za a mai raddi in ta kama za a yi watsi da maganarsa قوله لأن ذلك يؤدي إلى تصوير أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين yake domin ko idan ka ce kullu mustahidin fil usuli musibun to zai zama kenan ka buɗe kofa wanda za a inganta za a yarda da maganar mazowa mata daga cikin kirsa da majusu da sauran kafirai da karkatattu kirista suna da maganganu a cikin aƙida wanda suke na batan inna allaha salih salasa da ire su cewa isa da dan Allah ne ruhin Allah ne sai da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka bar suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-Imam Ibn Majah ya rawaito a cikin sunan ɗinsa suka ce mu tambaye shi me zai ce game da ruhi ko a riwayan Bukhari ma ya rawaito riwaya wadda bata kawo tafsirin dalla dalla ba sai haɗayen su wani mai hankali a cikin sai ke ce musu kar ku tambaye shi abin da zai zo ya muku abin da zai dame ku suka ce sai mun tambaye shi me za ka ce game da ruhi da isa da Allah da alaka shi da Allah sai yake ce musu Allah ne Allah ya ce isa ruhun ne minhu ruhun minhu sai suka ce kafara haza iya wannan ma ya ishe mu hujja kai ma ka tabbatar da kawai shi kenan dan Allah ne tunda ka ce ruhi ne daga gare shi shine Allah ya saka musu da wannan rabin cewa والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات سأل الله يمز الجيش للسوى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الله يتكد عيون دسكي بينات محكمات ما تبين جل دل الله يتكد هن أم الكتاب أم معنى هن, هن تأويل الكتاب سورة كيف فسر على القرآن sune wato sune marji'ul kitab wanda duk ayar da kake duk ayar da kake nema ka gane fasara tun ba gane ta ba sai kuma zuwa ga marji'ul kitab ummu makoma shine ma'anar sa ne wasu kuma sun fasara da ummu shine wai aglabiyatul kitab shine mafi yawa a cikin littafin to su kuma sai su zabi abin da yake mata shabihi saboda son zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wannan raddin to kaga idan ka ce a karɓi dukkanin maganganun to za a karɓi wannan magana wadda za ta sa sama ta yi kamar za ta kage kamar da Allah ya bada labari ta kadu samawati wa tafattarna wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da aulir rahmani walad babu magana mai muni ta kai wannan da suke duk mako su ce Allah yana da ɗa Allah ubangiji ya tsare mu daga wannan barna wal majusi da maguzawa majusawa waɗanda suke botar gumaka suke botar rana ko wata ko wasu daga cikin halittun Allah wanda ba sa bin addinin sama wani ijtihadin su ne ya kai su ga wannan addini wal kuffari da sauran kafirai waɗanda suke sun kafir cewa Allah suna bin wani addini na daban wal mulhidina da mulhidai su ne karkatattu wanda suna kan wata karkata ta wani barna ko wata bata ko wani zindiƙanci ko wani maguzanci ko wata ko wata abin nan wato aƙida ta rashin gaskiya wa za ta alilun lima ta kaddama wannan bayani ne hujja ce akan wancan zancen da ya gabata ai li anna hadha alqawla yuaddi ila taswib man akhta saboda wannan zancen da zaka faɗa zai bayi zuwa ga kyautata zance da karba da gyara zancen wanda ya kuskure min ahli dalala daga cikin ma'abota bata وأن كل ما أدى إليه اجتهادهم فهو موافق لما هو الحق kuma kamar kana cewa ne duk abin da kokarin su ya tike akai to ya dace da abin da yake shine gaskiya wama adda ila al-batil fa huwa batil duk abin da ya jawo zuwa ga barna to shi ma ya zama barna wasila idan ta ta zama ta kai ga gaya ta barna to wasilan ma ta zama barna kenan ba za a sawwaba wasilan a ce kuma gaya ta zama kuskure ba da ta zama ta zama kuskure ba wa qawluhu ahli dalala ay ahli batil wa qawluhu min nasara ko da yace nasara hum alladhi hum hum man yantasibuna fi diyanatihim ila shari'ati Isa alayhi salam su ne suke dangantuwa a cikin addinin su zuwa ga shari'ar Isa alaihi salam ɗaya daga cikin bangarorin ahli kitabi kenan su ne kiristoci su ake ce ma nasara wa asluha dinun munazzalun min Allah asalin nasaranci addini ne mai kyau da Allah ya saukar zuwa ga annabi Isa lakinnaha hurrifat wa buddilat sai dai wannan shari'a an canza ta an rikirkita ta kamar da tarihi ya tabbatar bayan mutuwa annabi Isa alaihi salam na'am sorry bayan daukake annabi Isa alaihi salam jazakumullahu khairan bayan dauke shi daga duniya zuwa sama sahabbansa su ne aka samu wani ɗan bid'a wanda ake ce Paul ya zo ya yaudare su har da goyon bayan sarki na Roma wanda ya shiga addinin Kirista lokacin shine Constantine aka canza addinin da haka abin da kake ganin da a cikin matsayin injila ba wai abin da Allah ya saukar bane a wato kamar ka ce littattafai ne daban-daban na waɗannan sahabbai na kirkin cikinsu da wanda kuma suka bi wannan lalata wa hum yaquluna bit taslif shine masu cewa Allah uku ne wa ma'anahu anna Allah indahum salasa Allah a wurin su guda uku ne al ilahul abu wal ilahul ibnu wal ilahul ruhul qudus Allah uba da Allah ɗa da Allah mala'ika jibrilu ta'ala Allahu amma ya kuluna uluwar kabira Allah ubangiji ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma daga wannan muguwar magana da suke fara wannan su ake ce mai kirista akwai maganganu da malamai suke a kansu da ka'idojinsu da kaza da kaza magana dai mafi kusa shine tabbas akwai kiristoci duk da sun bambanta addinin sun ɓata shi wannan ba dalili bane akan a ce babu kirista ko babu ahalin kitabi ko makamantansu lalle waɗannan kirista da ake gani ahalin kitabi ne shari'a musulunci tana gudanar da su a bisa wannan tsarin na cewa su ahalin kitabi ne Allah ubangiji shi kyauta wa qawluhu wal majusi hum qaumun ya'buduna an-nara asali haka ce majus shine mutane masu bautar wuta wa shams kuske bautar rana wal qamar kuske bautar wata wa yasumuna anna lil kauni ilahayn wanda suke cewa duniya tana da alloli biyu ahaduhuma lin-nuri Allah na farko Allah haske wasani az-zalama an-nur Allah na farko haske wasani Allah na biyu shine az-zalama wato duhu wa anhuma yasduru al-khair wash-shar daga daga haske ake samun alkhairi daga duhu ake samun sharri wa naqwa darar daga haske ake samun amfani daga duhu ake samun cutarwa was salah wal fasad haka nagarta daga haske barna kuma daga duhu haka da suke rarraba komai zuwa su ba wannan Allah nashi su ba wancan Allah nashi wal kuffar wal kuffar jam'u jam'u kafir wal kufru kufrun akbar mukhrijun min al milla kafirci da yake magana anan kafirci mafi girma wanda ke fitar da mutum daga cikin addinin musulunci wa kufur takrib shine kafircin ƙaryatawa wa kufur listikbar da kafircin girman kai wa kufur i'rabi da kafirci na kau da kai daga barin addinin Allah wa kufur shakk da kafirci na shakka atheism kenan wa kufur nifaq da kafirci na munafunci wanda suke cikin gidan musulmai wa kufurun asghar la yukhriju min al-milla ko kuma kafirci karami wanda baya fitar da mutum daga cikin addini shi wannan kafircin waye tanawul jami'al ma'asi shine kafirci ta hanyar yin sabo to wani sabo da aka yi shi ma kafirci ne ma'ana kangara ce ga Allah amma shi la yukhriju anil milla shi ne wanda zaka ji an ce wato wanda ya kaza ba yi da imani la imani liman la amanata lahu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min da ire-iren su abinda suke fasara shi ne wato ba yi da kamalul iman amma yana da asul imani wanda shine asalin tauhidin Allah dan yadda da akwai Allah yana wahada Allah to wannan yana da asul iman amma zargin ya ya ya auka ne kan kamalul iman haka dai malamai suke waɗannan bayanai a wurare da dama وأطف الكفار على ما قبله من وأطف الكفار على ما قبله أطف الآن على الخاص da ya jona kafirai akan ahlul dalalati da ahlul da nasara da kaza da kaza kuma yace da kafirai to kaman akasin wato abin nan ne al'am al-khas duka waɗancan kafirai ne duka duka kowa a cikin waɗannan mutanen da nasara da majusi da mulhidu duka sunan kafirci a kansu da aka an yi akafin al'am kafirci al-khas akan wani nau'in kafirci ne zaman kansa wanda ya halatta haka a larabci wa qawluhu mulhiyina mufraduhu mufraduhu mulhid wa huwa man kafara bil im bil adyan kulliha haka ce mulhidi shine wanda ya kafirce wa dukkanin addinai sune irin wanda yanzu ake yayin su ga sunan ake ce musu afai wato dan ba ruwansa da Allah ba su yadda da akwai lahira da akwai wani abu ba in hiya illa hayatu dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wannan yan boko galibi waɗanda aka rashin sa'a aka je aka tsoma su a cikin duron ɗin boko tsindin ba tare da suna da wata kalfiya ta kowane addini ba galibi suke samun irin wannan kafirci musamman wanda suke karatu a ƙasashen da ilhaji ɗin shine shine shine addinin da ake irin ƙasar Rusiya irin China da ire-iren su ƙasashen da ba a itirafi da addini ko Amerika ba a samun irin wannan irin wannan mahaukaciyar barna domin su amerika ma suna kirari cewa kasarsu ita ce garin su Allah ma'ana inda Allah zai zo duniya to shi ma ba amurke dan take su kenan God's own country kasar su Allah haka in ka dauki Ingila Ingila suna ma da coci wadda take ta kasa wato wadda binnan tsarin mulkin ke tirashi da ita ita ce Anglican amma amma ku kasashe irin waɗanda kamar Russia din kamar China kamar Japan da makamantansu ba ruwansu da wani addini addinin su kawai shine technology addinin su kawai shine tsarin da suke gudana akan shi ba ruwansu da addini to waɗannan su suke yada ilhadi a cikin abubuwan da suke koyawa al'umma da suke karantar da su sawun ƴaƴansu ne ko baki sai za ga mutum ya dawo ƙasarsu ya je ya karanta wani shirme can an dura mishi wasu mugayen maganganu da aƙidu ya zo kuma yana rawwaja su yana yada su akwai su da dama a cikin ƙasashen musulmai a ƙasashen larabawa a nan ƙasashen baƙaƙen fata a nan najeriya a nan arewa a jami'o'i za ka tafi suna maganganu wasu ma manyan farfesoshi ne wasu manyan masana ne da ake ji da su allah ka tsare akwai wani masani da aka a nan ibi zaria wanda baya sallah kwata-kwata ya mutu bala usman ake ce mishi ko haka yake kawo ayan shi aka ce masallaci shi ya jira su a mota ranar juma'a shi sallah shi baya sallah shi baya yin sallah amma ya ba su yancin addini suna so su yi haka aka ba da labari wallahu ala akwai ire-iren su haka da suke samun irin wannan matsalolin ta ga su dama mun san su a cikin university yanda ba sa sallah ko dai suna yi ba a ganin suna bin jami'i kuma duk wani abu da shafi kowane irin addini za ga ba su da shi ba su da risala samawiya ba ba su yadda da sarmadiya da ahadiya Allah ba ba su yadda akwai lahira akwai hisabi da ukuba da da saradi da ceto da duk wannan abun da muka imani da su ba su yadda da shi a ganin su ma mutuwa ma kawai dai wani abu ne da yake faruwa idan kawai sassan jikin mutum sun mutu kawai kamar yadda batirinka na na na na jikin toshi da kairan ya kare abin da ke cikin shi na energy ya kare ko dole ya mutu shikenan sai a je a ko a recycling ɗinsa ko a je a disposal malam yace wa qawluhu dalilu wa dalilu man qala laysa kullu mujtahidin fil furu'i musiban qawluhu sallallahu alaihi wasallama hujja game da wanda yake ganin ba kowane mai ijtihadi nake da lada ke dacewa ba saboda manzo Allah yace man istada wa asaba falahu ajran wannan hadisi ya gabata a baya daga dinnan Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Amru dan As أي من جملة ما استدل آه به القائل بأنه ليس كل مجتهد في الهروب مصيبة وانا ينا دقى سنه جوجنس آه هذا الحديث وانا دقى دقى سنه جوجنس كيبا قواني كيدا دقى بقى تكون فروع وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين قسما مصيبا وقسما مخطئا ووجه فسر شيني وقال الله صلى الله عليه وسلم يا سنيا masu ijtihadi su zama wacin dukkanin su wanda suka yi shari ɗaya ya daidai ɗaya bai daidai ba to amma kuma akwai matsalar da ke tasowa cewa wasu ishtihadodin da aka yi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su a buɗe kamar kamar na na la yusalliyanna ahadukum asra illa fi bani quraiba wanda wasu suka fahimci cewa abinda ake nufi zahirin magana shine duk yadda za a yi su riski banu quraiba as soon as possible amma idan lokacin sallah yayi su aiki da asali inna salata kanat al mu'mina kitaban mawquta wasu kuma ga cewa abin yana nufin saboda girman al'amarin a jinkirta sallar ko lokacin ta ya ka a yi a je banu ƙwarewa sannan a yi kowa ko wasu suka yi wannan wasu suka yi wancan manzo Allah sai Islam ya bar musu wannan abu ɗaya bai ce wannan sun daidai ko wannan sun kuskure ba to irin wannan ishadin yakan zo ne a cikin masail wanda suke reshe ne akan wani abu mu kiyaye yana da asalin ka'idarsa amma sai aka zo ga wani reshe kaga akwai asalin ka'ida game da sallah lokacin ta wannan kowa ya san lokacin ta ko amma sai wani abu ya faru wanda zai ja sallah ta jinkirta to annan kowa zai yi hukunci ne gwargwadon abin da yake gani ya fi maslaha gare shi a isha da su ina fata hukunci nan amma in ba irin shi ba to ba za a ce kowa ishtihadin shi daidai bane a za a ce ne kaza daidai ne kaza ba daidai ba kai yi ba dole ne daidai din ya bayyana gare mu ko kuma mu iya gano shi mu da kanmu ba amma dai tabbas a wurin Allah akwai abin da yake daidai abin da Allah ya alƙawari shine Allah ba zai kama wanda ya kuskure din da laifin yin kuskure ba matukar ba ganganci ba ba shiga abin da ya fi karfin shi ba kamar yadda ka san misali likita da ke yin aiki a asibiti idan ya kuskure ya ba wani magani ko ya mushi wani a therapy wani wato abin nan magani kamar tiyata da za a mishi surgery kuma kamar haka ya ka samu kuskuren da ya nakasa rayuwar mutum kuma ya yi talaf gaba daya ya halaka shi likita baya biyan biya baya biyan biya saboda shi yanzu ya yi ne a matsayin shi na kwararre ba zai biya biya ba amma mun ta tsabbaba fa wanda yayi ganganci ga irin masu gode kimi suna ko ina ana ce musu wani dakta wani dakta ga sunan wani wata shida ma yi a wata makaranta ko kuma yayi aiki a wani asibiti a matsayin mai share share kullun yana sa ido yana gana abin da suke kawai bai bude kimi shi ma ya ci gaba mutane magunguna iya san ran shi wani hayyace da haka hayyace tiyata da kendir ma wasu aiki a nan garin da akwai nan ka irin wannan asibitin tiyata da za a ce sai an shiga ɗaki kilatacce wanda yake babu iska ta yin take shiga ga oxygen ga AC ga sophisticated abubuwa ga komai an sterilizing ɗinsa ana yi kuma ana ana ana tsoro ana bi a hankali don a samu a yi lafiya sai su zo kawai su samu ta kan tabarma kamar za a kai da ragon laya sai kunna mai kendir kawai su yanka cikin shi wallahi tallahi a garin da zari ana yi wannan abubuwa saboda kawai gwamnatoci da hukumomi da suka kula da abu babu ruwansu in an biya su in ma sun zo an je an ce ana yin abu kaza da saba wa doka suna zuwa da ɗauke wasu ɗan kuɗaɗe an ba su shi kenan za su kau da kai tunda ana samun kuɗi a wurin su kuma su asibiti za su ɗaukan kuɗi su bayar me kake gani game da jami'in misali duba garin lafiya ko jami'in hukumar lafiya ta jiha an turo shi wani asibiti da suke da substandard practice ya zo an ɗauki kuɗi naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar an ɗauki kuɗi kaza an bashi wannan wannan ya kai albashin shi na ta kila wata uku wata hudu wata biyar ba kowa ne yake da iman da ce a ni ba zan an shi kuɗin nan ba zai kokari in kare haƙƙin al'umma ta ne zai ka bashi shi kenan a daidai kulawa da Allah a daidai ga abin da dace ba komai ba komai insha Allah sai sa kuɗin shi aljihu ko ya ga alattin shi kawai ya kara gaba sai su musu gaba da abin da suke duk shi ne ya ɓata ƙasar nan babu wani abu da za a ce babu dokar shi a ƙasar nan ba kamar hudu ba da mala yake da zaman dawud da yake misali akan akan shan ƙwayoyi ba ga NDLEA ba ga NAFDAC ga 'yan sanda duka ba ga su ba hukumomi ne na musamman masu kula da wannan ba ga ga PCN Pharmaceutical Society of Nigeria ake ce mata kuma ne Pharmaceutical hukumar wato masu masu ba da lasinsin yin yin yin chemist yin pharmacy akwai su akwai NDLEA wanda hukuma ce ta musamman ta yaƙi da sha da shigo da irin wannan ƙwayoyi akwai ta a cikin 'yan sanda a koren da aiki suke nan bincike akan wannan duka akwai su babu wata hukuma da ake lakin amma ba ta yaƙin ta ne kuma duk wani biya an fasan shi an san inda yake an san me yake samu kuma an sarrafa inda yake kawowa su kansu 'yan yan dinne din ko 'yan sandan suka je ma suka rika wasu ƙananan 'yan iska suna sha sau kwace su ma shanyewa su waɗanda wato ‘yan iska da ba su da lafi sun yi inspection kenan su ne ƙananan ‘yan iska ko irin su je wani bayan gida suna cikin sha wasu ‘yan sanda su zo su ram da su za su kwace duka ko raf nawa ne a wurin za su kwace kawai su ɗauki ta aljihu su je su bugi su kulle su har su iyayen su sun biya kuɗi kuma an sake su duk wannan da suka kama ba za a zo ne a yi destroying ɗinta ba za su shanye ne kawai su to kuma in ka je ma misali barukokin ‘yan sanda ko sojoji ko inda ake musu training za ka tara ana kasa ta ana cewa kamar da ake sai da goro wiwi ana kasa ta yadda na ga haka Allah ya sa na ga annaba haka ba labari ne ana sai da wiwi a wurin inda ake wa mopol train an ba an ba masu siyarwar dama su kasa shi a sa a bajau a ajiye kai kowa ya ya siya kuma in ma kana son bashi za a baka rubuta sunanka a kai ma oganku a cire daga sos din abin nan allowance ɗinka wannan batun suna training kenan kafin ma a commissioning din shi to kaga ba ba ba a saki gaskiya ba ba a taki gaskiya ba ƙarya aka taka a ƙasar nan shi za ta samu matsaloli iri daban-daban a rasa kansu in ba ka ba yanzu a ce an waye gari ƙwaya ta zama kamar fiya wata a cikin al'umma wannan totali ya ce kowa ya kwanaki da aka yi rahoto a kan shi ba aka ce wai a rana ɗaya wai ana shan botul miliyan uku a garin kano kai haka yani amrun mustagrab jiddan su suka fara tunanin yanzu waɗannan botul ɗin idan aka sha kullum akwai mutanen da suke wasu manyan 'yan kasuwan da suke samun kuɗi sakamakon shan nan da ake kana ganin za su yadda kawai a ce an hana that means they will be out of business ba za su yadda ba akwai kuma waɗanda suke jami'an da za su hana din suna shirye a ba su 5% na return din da ake samu a ranar din wato ko da naira ɗai ɗai ake samu a kan kowane bottle that is 3 million naira per day kuma wannan wannan kwalbar yanzu wanda maganin abin nan ne antihistamine ne wanda ya sa ka yi bacci kana jin tari ko wani abu makamancin haka ana sai da shi ne dabi su ɗari da hamsin totally amma ya sai ka same shi dubu uku saboda an ɓoye ya zama ya zama yanzu a abin nan contraband ya zama ɓoyayyar haja ce wanda sai a sai a ɓoye za a ce da to kuma dama ka'ida ne shi ne tunda an ɓoye yanzu demand ɗin zai zama high kuma kuɗin ta zai ƙaru kuma wasu ne a gefe kawai suna ta making millions upon millions sannan mutane suna ta ƙara zarewa da haukacewa wanda bincike ya nuna cewa in dai dan matsalar da za ta samu ƙwaƙwalwarka ne ko to ya fi sauƙi ka sha giya wannan ta al'ada fiye da shan waɗannan abubuwa domin giya wanda ya sha zai yi maye ne na iya wannan lokacin da take masa tasiri idan ya watsaki zai kuma kamar bai taɓa sha ba amma su waɗannan abubuwan galibinsu sukan bar tasiri a ƙwaƙwalwar mutum wanda lokaci lokaci yana karuwa har mutum ya zare zarewa ta gaba ɗaya wanda ga sunan zaka ga fiye da rabin mawakacin da kyawa ƙasar nan ƴan ƙwayan wata ila ƴan kaɗan ne wanda suke da hauka ta fi sabilin lahiyin akwai ta ko kuma wanda aljanu suka haukata su ko kuma wanda aka musu sihiri amma mafi yawan su ƴan ƙwayan wasu ma an san su sanda suke da ragowa hankalin su ba ka bane kowa ne zai sanar zai ba da misalin wani wanda ya sani wanda ƙwaya ta haukata shi banda kuma irin barnar da suke biyo baya ta su yi tsare-tsare su yi fyaɗe su yi ƙwace su yi wane ne sannan kuma yaushe mutumin da ƙwanshi ta ruɗe zai koyi wani abu na ilimi sawa'un na addini ne ko na boko to shi zai amfani kan shi na amfani al'umma babu rana to kaga duk wannan abu ne da ya kamata a ce gwamnatoci sun kiyaye shi saboda mustaqbalin al'umma amma baya cikin abin da dame su me ya dame su kawai shine ya baya a cikin next election tun daga an yi zaɓe shekara hudun duka za a yi su ne kawai ana shirya mazaɓe na gaba don za a dinga yin manuba ma abokan adawa ana ta crossing carpet wannan ya fita daga wannan jami'a wannan ya kuma wancan da ba wani rada ake tsayawa ya zama policy making kawai ake babu kullum a cikin siyasa ake har shekarun su dawo kalla ku gani da ke shirye-shiryen da ake a rediyoyi da sauransu duka na siyasa ne na bayani akan adawa da da da da makirci da da rabi da komai gauta da wane ne duniyar siyasa a yau an ce kace duk waɗannan shirye-shiryen da kake ji ana yin sa rediyoyi duka yin wannan ne shekara hudu gaba ɗaya babu wani shiri da yake ake zama musamman a ce wannan na policy making wato yin tsara doka da kuma policy enforcement yadda za a tabbatar doka ta yaki babu wannan a Najeriya Najeriya wata ƙasa ce wato mai mamaki zama Allah ubangiji ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa walau lam yakun walau kana kullum minhum musiban lam yakun li hadha at-taqsim ma'ana wallahu a'lam malam ya ce wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan shine karshen wannan juz'i na sharhin warakat na malam Abdullahi ibn Salim Fawzan Allah cikin hikimarsa ya ba mu dama mun karasa shi Allah ubangiji ya ba mu dacewa a kawo da muka faɗa na daidai ya ba mu dama fahimta su da aiki da su Allah kuma ya gafarta mana kurakuran da suka faru a ciki saboda karancin fahimta karancin ilimi da sauransu kamar yadda muka sani insha Allah za mu ci gaba da yin wasu darussa wanda suka shafi usul fiqh ko wasu darussan daban akwai littafai guda biyu a gaban mu dan wannan aji kamar yadda kowa ya sani aji ne na wato ulumul ala ba mu cika son a cike zama za a karantar da ilimi wanda yake kawai wato finished product bane a ilmomin da za su makkana mutum dan malamai ne kuma don kuma nan gaba za ka fuskanci challenge na malanta wataƙila fiye da wanda kake fuskanta ne to dole mutum yana buƙatar ya makkarantu da ilmomi na ulumul ala Allah ya gafarta mala albani malamin mu rahmatullahi alaihi kowa ya sani a rayuwarsa ya bada muhimmanci akan karantar da ulumul ala wanda wannan shi ya bashi dama ya iya rasuwa ya bar waɗanda akalla ana iya cewa za su yi wani abu ga sunan bil asharat walillahi alhamd in ma wani baya nan wani na nan wani kowa za ka ga bulcan wannan na kokarin shi wannan na kokarin shi sabanin wasu malamai waɗanda wata kila in ba su ba wannan muhimmanci ba da wuya ka ga sun iya haifar da irin waɗannan wato magada a baya amma dai kowa na iya zama ustazi ko ya zama da ilimi amma ya iya zama independent wannan yana buƙatar ulumul ala ilmomi akan abin shafa alqur'ani tafsirin sa ulum din sa qira'atu tajwid haka ilmomi akan hadisi musalahu ilmu rijal ilmu abin nan sauran ulumul hadith nasu wannan su da wane haka kuma abin da ya shafi wato fiqhu da usul din sa maqasidish shari'a haka kuma abin da ya shafi lugal arabiya da sauran ilmun da ke da alaka da ita to a wannan digiri na usul fiqi da mun yi magana akan tafai guda biyu na farko sorry eh tafai guda biyu akwai usul fiqi ala manhaji ahlul hadith wannan shi zamu daura amma zamu alternating su biyu da ko ta muzakkira akan maqasid shari'a wanda wani reshe ne a cikin usul fiqi wanda kuma muka lura cewa akwai karancin sanin ma me me ake nufi da shi da ka za mu fara ne daga asalin introduction wato madkhal ila maqasid shari'a shine meye ma maqasid shari'a me ake nufi da shi wa menene irin ilimin me yake karantawa dan introductory haka muzakkira ce kankanuwa ta wani malami a kasar Makka zamu arami amfani da ita sai kuma shi wancan littafin na usul fiqh ala manhaj ahlul hadith wanda mutumin da yake wani malami ne mutumin kasar wato abin nan Pakistan min usul fiqh ala manhaj ahlul hadith zan aiko da yan uwa insha Allah copies din a cikin wannan group na fasl Sheikh Al-Albani lil usul wanda kuma yake so zai iya samu ta ko email ɗinsa idan ya turo email ko kuma in yana da shi nuska wadda ke yani nuska ta kalbiya sai je ya kulota don mun bincika gaskiya babu copies ɗin a kusa amma Allah cikin hikimarsa akwai copies na na na lantarki wato e copies waɗanda za mu yi amfani da su insha Allah ibtida'an min wataƙila al-usbu' al-muqbil da fatan mutane za su yi kokari kafin lokacin ya zama sun samu copies ɗin don kar a zo a barka a baya insha Allah والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام